بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan yammaci na ranar asabar wanda shi ne yammacin tara ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 29 ga watan abrilu na shekarar miladiya ta 2023 a cikin karatunmu na littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan shine darasi na 320 insha Allah a cikin wannan karatu mai albarka wanda mun kwana biyu ba mu yi shi ba mun saba al'adance mukan yi shi kusan kullum a watan azumin ramadana amma a wannan azumi na bana na shekara ta 1444 Allah bai kaddara za mu yi shi a wata ramadana ba da haka ya zama mun yi hutunsa a yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba da yin shi yadda muka saba duk asabar bayan sallar asr Allah ya samu dace za mu tashi a inda malai yake cewa faslun fi fiqi hadhihi alqissa wato yana magana akan tarihin zuwan wafdu bani hanifa muna cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a amul wufud wato shekara ta tara shekaran da tawagar mutane daban-daban daga ƙabilu da al'ummomi mabambanta suka yi ta zuwa gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama don su ji bayanin musulunci a bakinsa su musulunta su yi tambayoyi da sauransu. daga cikin wufud ɗin da suka zo wato tawaga ta wakilai akwai tawagar banu hanifa su ne mun ji bayani akan abin da ya faru a zuwansu da kuma wato mafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na su musailama da su al-aswad al-ansi shine malai yake kamar yadda ya saba zai mana magana akan abinda za a iya laluba na fiqhun dake cikin wannan gaba ta tarihi yace faslun ga wata gaba fi fiqi hadhihi al-qissa game da abin da ke cikin wannan gaba ta tarihi na daga hikimomi da fiqhu da wato abin da za a cira na hikima fiha a cikin wannan kissa akwai jawazu mukatabatil imami li ahli ridda idza kana lahum shauka nuna halassin cewa shugaba ya rubuta wasiƙa zuwa ga wasu tawaga waɗanda suka yi ridda suka ba addinin musulunci idan ya zama sun riga sun samu ƙarfin iko suna da yawa suna da ƙarfin makamai suna da tsari suna da jagoranci kamar yadda muka ji sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya rubuta wa waɗannan mutane banu hanifa saƙo wa yaktubu lahum wa li ikhwanihi min al-kuffari babu laifin shugaba ya rubuta saƙo zuwa gare su da kuma zuwa ga ƴan uwansu kafirai sai ya rubuta mene yace salamun ala man ittaba al-huda a farkon wasiƙa in za a rubuta wa musulmi assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah amma idan ba musulmi bane sai a ce assalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a kan sun bi shari'a wannan addu'a ta shafe su in kuma basu bi ba dama ba ayyana su ba wa minha daga cikin fiqhun dake wannan gaba annar rasul la yuqtalu walau kana murtaddan hadhihi sunna cewa shi dan sako ba a kashe shi mun ji wannan dan sako da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin igalatsi ya faɗi maganganu na rashin daraja nabi ya ce laula annar rusula la tuqtal la qataltuk ba dan a cikin addini na ba a kashe dan sako ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na kashe kaga murtaddi ne hukuncin kisa ne a kansa amma saboda ya zo a matsayin dan sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi wannan hukunci ba don haka duk mutumin da aka aika shi sako ko mun halin da ake ciki na yaki ba a cewa bari a fara kashewa daga kansa ومنها أن للإمام أن يأتي بنفسه ila man kadima yuridu liqa'ahu min al-kuffar kuma kissa tana nuna mana halascin shugaba ya tashi da kansa ya fita ya gamu da wani ɗan saƙo da aka aiko masa daga cikin kafirai wanda ya zo yana so ya magana da ko ya ga shugaban in shugaban ya so zai iya zuwa da kansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da kanshi in kuma shugaba ya so zai iya aikawa da wakili gwargwadon abin da ya ga maslaha abin da ya ga dacewa ومنها daga ciki annal imama yanbaghi lahu an yasta'ina bi rajulin min ahli al-ilmi yujibu anhu ahli al-i'tiradi wal 'inat kuma yana da kyau shugaba ya zama yana neman yana neman taimako yana amfani da wasu cikin masu ilimi wanda za su dinga bada amsa akan duk wani zance da masu taurin kai za su gitto da shi wato shugaba ya zama yana da irin spokesperson wanda ke magana a madadinsa ko wanda za a ce wato special assistant media and propaganda ko makamanta haka wanda zai dinga ba da amsa idan wani ya faɗi magana ta shubha ko ya yi zalunci ko ya faɗi maganar da ba haka take ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan waki tashi ka ba su amsa babu laifi ya zama shugaba yana da irin waɗannan waɗanda za su dinga taya shi aikin ba da amsa ko magana ko bincike ko makamancin haka ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه in ya takallama anhu wayujibu anhu kuma ya nuna halascin malami ya nada wani cikin ɗalibansa ko makusantansa da zai dinga magana a madadinsa ko ya bada amsa a madadin shi an gayyaci malami ya zo yi wani program sai ya ce wani je ka yi a madadin an kira shi za a yi wani taro ko wata karantarwa ko baya nan ya tafiya ko a gaban shi ma ya ce wani tashi ka bada amsa ko tashi ka yi magana kamar yadda muka gani a cikin wannan kissa da ta gabata yace ha ila yau kuma wa minha anna hadha alhadith min akbari fada'il as-siddiq wannan hadisi wayan yana shara zuwa ga hadisin Nafi'u dan Jubair daga Ibn Abbas wanda yake cewa ainihin wato Musailama yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawaye yayi rida tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi sai dai in su zama su biyu ne shugabanni to shi yake ishara kun ga karshen hadisin ai an bayyana wata falla ta sayyidina Abubakar ya ce to wannan hadisi na daga cikin manyan falalolin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam nafakha siwaraini bi ruhihi fatara mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai an nuna mini a mafarki cewa a hannuna akwai wasu mundaye guda biyu na zinariya wanda sai al'amarin su ya dame ni sai ne mafarkin an nuna mini cewa na hura iska a kansu yace fana faktuhuma fatara da na hura musu iska sai suka tsinke suka fadi ce to sai na fassara su akan wasu manyan makaryata guda biyu da za su zo cikin wannan al'umma tawa da Allah zai taimake ni ne maganin su sune al-aswad al-ansi da musailima kun ga al-aswad al-ansi an kashe shi annabi yana rayu haka ne ko to musailima fa sai na bakar shine ya ga bayan shi zaka sai na bakar shine fassarar rabin mafarkin ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaman a ce kashi 50 bisa 100 na fassarar wannan mafarki shi kuma sai na bakar ya aikata ya aikata daya to wannan falala ce gari sai na bakar siddiq wa kana siddiq huwa allazi huwa zalika ruhu allazi nafakha musailima wa ata sai na bakar shine wannan da wannan hurawa wanda ya ya ga karshen musailima da ya ce nafaka ne ma'anar nafaka ya ce kalar sha'ir mawaƙi yana cewa to a wannan wajen za ka ga nuskokin sun bambanta da abin da mawaƙi ya faɗa a nuskar da take hannuna ya zo da faƙultula ham fuha bi ruhiki sai aka yi ɗigo ɗaya biyu uku albaita wato ikra ilbaita ila akhiri a wata nuska ya zo da faƙultula hurfa'aha ilaika fa'ahiha bi ruhika waqtutuhu laha qitatan qadra akwai mai wannan nuska wannan ita ce kamar nuska ga magari da kowa yake da ita baitin da asalin shi na wani waƙe da ake ci mashi zurrumma zurrumma mawaƙi ne cikin mawaƙan zamanin abbasiya ko karanta da wancan da yake faqultu laham fuha bi ruhiki sai na ce mata ki hure shi da iskar bakinki ko kuma faƙultu lahu sai na ce masa irfa'aha ilaika ka ɗaga abin zuwa bakinka fa'ahiha ka gaishe shi bi ruhika da iskar bakinka waqtuthu laha qitatan qadra kuma kai mishi mu'amala mai sauki iya iyawarka eh wato abin da yake nufi ka daga bakin wutan in ka daga shi sai ka zo da shi kusa da bakinka sai ka hure zai mutu ko mun gane a shahidin shi ne annaf anan yana nufin burawa kamar yadda yake wai za nufika fi suri nafkhatan wahida wa min huna to ibnu qayyim zai abin da ya saba zai dajiya zai saki layi gaba daya ya kama wani zance zancen da zai kama anan shine zance akan wasu ma'ana na fassarar mafarki na munduwa a hannu can da annabi ya ce na ga munduwa guda biyu a hannuna ibnu qayyim zai saki labarin wannan sira ya kama wancan zance irin da yadda ya saba mun saba zai wannan abun nan nashi a littafin da aka sa littafin yake komai da ruwanka yace min ha huna dalla libasul huniyi lirrajuli ala nakadin yalhaquhu wa hammin yanaluhu idan namiji ya mafarki ko wani yan farki ya ga mutum namiji ya sa sarka ko abin hannu ko ɗan kunne ko duk wata kwalliya irin ta mata to alama ce akan wannan mutumin zai shiga wani al'amari mai wahala zai ɗanɗana kuɗarsa zai sha wahala zai shiga wani bakin ciki kaji asal na fassara mafarkin namiji ya ga kanshi a mafarki ko a gane masa a mafarki yana sanye da duk wani abu na kwalliyar mata abun wuya ko na kunne ko na hannu ko jambaki ko gazal ko makamantansu ya ce wa an ba ni abul abbas ahmad ibn abdurrahman ibn abdul mun'im ibn ni'ma ibn sarurin al-maqdisi al-ma'rufu bi shihabin al-adiya sai kawo maka magana daga wani babban malam ɗaya daga cikin malamai da suka shahara sosai a zamanin sibul qayyim game da fasar mafarki shine ana ce mashi shuhabu abir ru'ya malam shahabu mai fasar mafarki ya shahara sosai malami ne kaman galibin malaman wannan zamani ba hanafi afwan ba hanbali masanin fiqhun hanbaliya malamin su zahabi ne da musamman albirzali yana da littafi mai suna abin nan albadrul munir na'am albadrul munir fi fi fi ilmi at-ta'bir albadrul munir fi ilmi ta'dir an buga shi wannan littafin al-birzali al-hafiz al-birzali shine ma ya ruwaito shi daga gun malam ya daga shi sun koyi karatun shi a gun malam suka ruwaito shi haka na imamu zahabi kamar ne fada a cikin al-mujam al-muqtas bi shuyukh wannan malamin sa ya masa tarjuma a cikin littafin tarihul islam cikin mujalladi na 15 haka na al-imamu ibnu kathirin a cikin abiyatu wan nihaya haka na a cikin tafin alwafi bil wafayat da zailu tabaqatul hanabila na na ibnu rajab sun masa tarjuma sunansa malam baban abbas ahmad dan abdurrahman yazo a wata nuskha da dan abdurrahim tashifi abdurrahman dan abdul mun'im dan ni'ma dan sarur ba maqdisi cikin jinin maqadisa din ana mushi laqabi da ash-shihabul abir ko kace ash-shihabu abirur ru'ya malam shahabu mai fasara mafarki shine yace abin mamaki kuma kamar da zamu zo mu ji wannan bawan Allah ya rasu shekara ibnu qayyim shekara shida abin da yana maka cewa ibnu qayyim ya ji wannan karatun yana karamin yaro amma saboda hazakar shi ya rike har yake ba mu labari bayan ya girma yana rubutu har zaka ji ma ya faɗi cewa ni ban riske shi na koyi karatu a gunsa ba saboda mutuwa ta ɗauke shi zai faɗi wannan duka a nan gaba kan to haka yace malamin nan ya bani labari yake cewa qala li rajulun malam mai fasaran farki yace wani ya tambaye ni yace ra'aitu fi rijli khilkhalan naga abin abin munduwa a kafata a cikin usul na littafin nan na asalin rubutun hannun ibn qayyim ya zo ra'aitu fi rijli khilkhalun marfu'an wanda qada'an kuskure ne a arabiya amma haka ya zo za ka irin wannan kuskuren babu laifi don an gyara shi saboda abu ne ma'aruf mujma'un alaihi cewa a nan wajen khilkhalan maf'ul bihi ne da haka sai za ka ga masu taƙiƙi ko suka sa mashi alif ɗin suka ce khilkhalan fa qultu lahu malam shabu yace sai na fassara mashi cewa tatakhallalu rijluka bi alamin yace to ciwo ne zai kewaye kafarka za ka yi wani ciwo da kafarka za ta kewaye da ciwuka a jikinta wa kana kazalika yace kuma idan na fassara mashi din haka ya kasance haji daya wa qala li akhar malan shahabu yace wani ya karace muni kun ra'aituka anna fi an fi halaqatir rahab alga ta malan ne farki naga a jikin hanci na da akwai irin irin zoben nan da mutane suke sakawa fulani ko yangayu ko mata su saka zobe akan hanci haka ba dan barima ba mai rawun shine halaka ko a soka shi a hanci irin wanda buzaye suke yace naga zoben zinari akan hanci na a makale wa fiha habbun malihun ahmar da kuma irin dan stone din nan dutsen da ake sakawa na kan kaman dutsen da ke kan zobe din nan habbun mai kalkali malihun mai kalkali ahmar ja fa qultu lahu sai nace mishi ya qau bika ru'afun shadidun zaka zaka samu cutar haɓo mai yawa fajara kazalika sai kuma abu ya faru kamar haka wa qala akharu na uku ya sake cewa ra'aitu kalabanda wasu suka yabo da kullaban ko to amma yadda asali yake a kalabanda kalmomi ne guda biyu waɗanda suke mabniyun irin abin da yake ce ma tarkibul mazzi kuma asalinsu ba larabci bane kamar yadda a zamanin mu dinnan zaka ga muna larabci muna sirkawa da Hausan muna turanci muna sirkawa da Hausan haka su masu ibn qayyim suna da yarurrukan su waɗanda asali ba larabci bane a wannan yanki nasu na ƙasar Sham da Misr da sauransu amma larabci ya zo ya bushe waɗannan yarurrukan to akwai ragowar kalmomi ɗaya biyu haka da ba a rasawa to irin shine anan ko kuma wasu kuma daga haɗuwar su da Tatar da suka zo ƙasar waɗanda suka suka kawo farmaki din nan da sauransu to haka ce kala banda abinda ake nufi shine irin hula ita ce kala hula banda shi kuma shine irin dogon kyalle wanda ake nade hula a jiki ake mata kwalliya kamar yanzu kaga kana kallon fina-finai da ake irin na tarihi zaka ga irin yanda suke sa hula sai kuma ai mata wani ba dai ga magarin rawani bane an daure an nade ta amma kuma wani kwalliya ne na musamman kamar ne za a ce hula da rawani a jikinta amma kuma ba rawani kawai ba rawanin mai wata kwalliya ko mun gane wanda zai zama da kaman gwaggwaro da mata suke yawa kaman gwaggwaro da mata suke hula ce amma an mata wani zirin naɗi haka kamar layi biyu ko uku a ya zama wani kwalliya a kanta to ita ake ce ma kalabanda to akwai na mata kamar yadda kaga gwaggwaro yace to sai na ganni na saka shi mu'allakan fi shafatayya amma sai na makala shi a a leɓe na qultu sai na ce mishi ya qaw bika alamun ya taju ila alfasadi fi shafatika ce zaka gamu da wani ciwo wanda sai an maka alfasad shine sai an maka irin mun yi karatu akan shi a baya a tsaga wuri dan jini ya fita dan jini ya fita ba zo da sai an yi kaho ba wani kamar yadda ake yin balli balli an san balli balli ko wanda ake mayawuya irin wanda wanzamai za su tsatsaga mutum kirji shi ko gadan bayan shi sun tsaga mayawuya su suka sani likitoci ne na gargajiya ni ba sani sunan kawai na sani kayar wannan shi ake ce mashi alfasad yace sai an yi maka shi fajara kazalika kuma sai ya faru din kamar haka wa qala li akharu wancan bayanin na kalaban da yana na littafin al-mujamul arabi li asma'il malabis na malam rajab jawad wa qala li akhar wani kuma yace muni ra'aytu fi yadayya siwaran wan nasu yubsirunahu naga a warwaro a hannuna mutane suna ganin warwaran faƙultulo sai na ce mushi su'un yubsiruhun nasu fi yadika wani ƙurji ne ko wani ciwo zai fito a hannunka wanda kowa sai ya gan shi fa'an ƙalilin ba da jimawa ba tsala a fi yadihi tsalu'un sai ga wani ƙurji shi ne tsalo asali abin da ake cewa tsalo shi ne pimples da ake cewa pimples ƙurajen nan na fuska da suke fito ma mutum yana tashan balaga pimple ko to shi ne tsalo da yake asalin kalman ba larabci ce mai kyau ba amma dai ita ma ana amfani da ita wancan zaman wara'a zalika akharu wani ma ya sake gane irin wannan mafarkin shi dai shi nashi lam yakun yubsiruhu nasu mutane ba su ga abin da ke hannun nashi ba fa qultu lahu sai nace mishi tatazawwaju mar'atan hasanatan malam shabu yace zaka aure ta mata ne kyakkyawa wa takunu raqiqatan za ta zama wato mai mai saurin kuka da wuyar sha'ani mai sallallashi qultu sai nace in ji ibn qayyim kenan yanzu abara lahu siwara bil mar'ati lamma akhfahu as-siwar din ya fasara mai da shi da matsayin mace yayin da ya zama ba a ganin ta kamar yadda mutane suke koye matansu a gida ba a ganin su wasu tarahu anin nasi wasu tirihi anin nasi da yadda suke shi daga mutane wasu fabil husini da husini manzarin zabi wa zati ya ce kuma kyakkyawa ce saboda kyan zinariya wabin rikati da shakalis siwar menene kuma rikka ɗin shine yanayin wannan abin hannu ya ce walhiliyatu lirrajuli tansarifu ala wujuhi shi abin nan kayan kwalliya a jikin mutum namiji a mafarki ana fassara shi ta fuskoki daban-daban farubbama dallat ala tazwijil uzzabi wani lokaci yana iya nuna cewa wasu gwagware ne za a auras a inda aka ga wato su siwar din ana rarraba wa mutane su misali ko kowa yana zuwa ya zaɓa ya ɗauka ana mushi murna to wannan zai nuna alamar za su yi aure ne ba da jimawa ba walakinnaha min alati wa li'anna likawniha min alati tazwij saboda a cikin kayan aure da ake hadawa tun a zamanin su za a kawo sadaki ko akwatin aure ana saka ababan kwalliya na hannu wa rubbama ko amarya tana saka su wa rubbama dallat alal ima'i was sarari ko kuma ne cewa zaka mallaki bayi ne mata sadaka wa alal gina'i ko kuma ne cewa za a yi ta kada kade ne wa alal banati ko za a haifa maka yaya mata wa alal khadami ko na bari shafi masu aiki a gidanka wa alal jihazi ko akan kayan gara shine al jihaz abin da yake cewa jihazul arus wato abin da iyaye ke hado ya da shi idan an mata aure kayan da ake hado ta dangin gado da katifa da kayan abinci da kayan kitchen da sauran abin da aka san a bisa al'ada ana hado mace da su idan an mata aure وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به duk wannan fassarar na aure ko kaza ko kaza ko kaza ya danganta da yanayin mai mafarkin ne da kuma yadda aka ga abin a cikin mafarkin kamar yadda muka sha faɗa dama shi mafarki wato fassarar shi takan bambantu da gargwadon bambantar mutumin da ya mafarkin da irin yanayin da ya ga mafarkin malai sake cewa qala abul abbas al-abir malam abul abbas shihabun al-abir ya ƙara cewa wa qala li rajulun wani mutum yace mini ra'aitu ka anna fi yadayya siwaran manfukhan la yarahu an-nas naga kamar a hannuna akwai wani warwaro wanda ya kumbura manfukhan wanda aka buga mai iska la yarahu an-nas amma kuma mutane ba sa gani fa qultu lahu sai nace masa indaka mar'atun biha maradul istisqa kana da wata mata da take da ciwon alistiska shine a zamanance kamar a ce ciwon kumburin ciki wanda ruwa zai cika mutum ciki har sai an je ana tatsewa asibiti kamar excess abdominal fluid wanda ciwon hanta na iya kawo ka ko ciwon hanta galibi shi ne sa ga cikin mutum ya kumbura har a je ana draining saboda hantar tana failing ba ta aikinta nan da nan sai ta kume ta fara mutuwa sai ruwa ya taru a mahallinta ko ita ko sauran ababen da suke aiki kaman huhu ko sefa ko makamantansu a takaice dai ciwo wanda cikin mutum zai kumbura ya kwajaja ruwa ya taru da a da can a zamanin da ba wannan ba kamar zamanin su ibn qayyim likitocin can zamanin suna magance wannan ciwon ta hanyoyin kamar hana mutum cin wasu abubuwa zaka yi mamaki har da gishiri da ake hana masu ciwon hanta ci da masu ciwon ire-iren wannan cututtuka su ma suna hana cin abu mai gishiri suna kuma hana ma ta hanyar azumi mutum ya bar cin abinci amfani da zuma da sauransu to a zamanance kuma dai galibi draining ake za a je ne a tsotse ruwan a asibiti sannan kuma a san menene ya haifar da wannan cuta sannan a san da za a dakatar da ita to shi ake ce da larabci mardul istisqa fata'ammal kaifa abbara lahu siwara bil mar'ati ibnu qayyim yake cewa kalla kaga yadda ya fassara mashi wannan abun hannu warwaro da mata thumma hakama alaiha bil marad yace kuma mai mara lafiya ce da sufrati siwari saboda kumburin da wannan abun hannu yayi wa annahu maradul istisqa'i alladhi yantafikhu ma'ahu al batan yace kuma ciwo ne wanda dama ciki ke kumbura qala ibnu qayyim yake cewa malam dan abul abbas al-abir ya ce wa qala li akharu wani kuma ya ce mini ra'aitu fi yadayya khalkhalan naga munduwa a hannuna wa kad amsakahu akharu amma wannan rike da munduwa wa ana mumsikun bihi yana rikewa yana ja ina ja wa asihu alaihi aqulu ina masa ihu ina cewa utruk kalkhali ka kyale mini munduwata fataraka sai kyale mu fa qultu lahu sai ni abul abbas nace mishi fa kana alkhalkhalu fi yadika amlas shin wannan a munduwar a hannunka mai laushi ne kamar yadda in ka saka bangul na roba kaga yana da laushi amlas faqala yace bal kana khashinan yace a a mai kauri ne mai wahalar sha'ani wanda yake guga hannuna ta'allamtu minhu marratan ba'da marra naji kunci a hannuna da wahala sakamakon shi wa fihi shararifu sannan akwai kwalliya a jikin shi abinda kin da shararif irin kwalliyan da kasan ana yi ma abin nan kan sarka ko ko wanda ake yi a jikin ina irin gidajen sarakuna din nan wanda bakin wundunansu da ƙofofin zaga ai wasu zane-zane kala-kala da kwalliya wannan shi ake ce masharari ai kaga haka ake yi ma wato abin wannan abin da ke dangilin na sarka ba ka ake yin shi da zane iri daban-daban da kwalliya ba da ramuka da huje-huje kamar da ake a jikin gidajen sarakuna na gargajiya yanzu kuma da attajirai masu kuɗi wanda ake ma ƙofofi na 'yan gayu duk a yi musu wani kwalliya iri daban-daban zane haka na fanniya na kwarewa mishi ake ce masharari ya ce abin hannun yana da irin wannan kwalliya a jikinsa faƙultu da sai na ce mishi ummuka wa khaluka sharifa ne mahaifiyarka da ƙaninta ɗan uwanta mutane ne masu daraja walasta da sharif amma kai baka da wannan daraja wasu muka abdulkahir kuma sunanka shine Abdul Qahir ko wa khaluka lisanuhu najisun kuma wannan karin baba taka harshen shi mai kazanta ne a wata riwaya kaman a cikin asal tafin shi al-Munir din wancan al-Badrul Munir fi ilmi ta'bir ya zo da wa khaluka nahisun da ha'un muhmala mara dugu sai zama ma'anar shi nahis wato shu'umi ne mai wuyar sha'ani eh wanda ake shan wahala a gurin mu'amala da shi kawai da Allah yake cewa fi yawmi nahsin mustamir a ranar da ake cikin wahala da bakin ciki kafirai suke cikin wahala bakin ciki madawwami Allah ka tsare mu ranar alkiyama to haka ce najis wato mara daraja nahis shu'umi mai wuyar sha'ani radi'un lalatacce ya takallamu fi irtika inda yazo yana cin mutuncinka wa ya akhudhu mimma fi yadika kuma da abin da ya samu hannunka sai ya kwaci shine kana ja din nan yana ja qala na'am yace ai ku alaga ta malam da abin da ka faɗa haka ne qultu sai na ce thumma innahu yaqau fi yadi zalimin mu'tadib to wannan shuga wannan kanin mahaifiyar taka zai faɗa hannun wani azzalimi mamugunci wa ya hatami bika sai yana neman kariya a gunka fatashtabdu minhu sai kuma ka kare shi din wata ƙulu ka dinga cewa khalli khali ai ba khilkhal ba ne shi mai da shi khalli khali ku saki kanin mahaifiyata fajara zalika an kali yadda aka faɗa ɗin sai kuma ya faru ba da jimawa ba ƙultu ni bin ƙaimi sai na ce ta'ammal tsaya ka kula ka ga akhdahu alkhala min alkhilkhali kaga ya ciri lafazin alkhal daga khilkhal wato dama a cikin usul na fasar mafarki akwai amfani da sauti da lafazi zamu zo can gaba zai magana akan wannan mas'alar in an zo can Allah ya su gurgudan hali zamu yi magana akan wasu daga cikin usul na ta'bir ru'ya mun taba yin wani karatu a baya akan shi da yake lokacin ana corona ba aji muka yi shi ba daga gida aka yi shi amma yana nan akan telegram na, na makaranta kasusuwa kunce darussa guda talatin kashi na farko sha biyar kashi na biyu sha biyar akan ƙa'idojin fassarar mafarki da wasu misalai da wasu auwa da suna ta koyar wanda yake so yana iya kuma ya ji a cinta shi maibul ƙaim zai zo a cikin mujalladi na gaba inda zai magana akan wanda ya shafi ainihin wato a maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tibbun nabawi idan wani zai magana akan wato fasarar mafarki to kaga nan da ya dan yi dajiya ne kawai kamar yadda ya saba to a irin wannan yanayin shine yace ya dauki lafazin al-khal daga al-khilkhal thumma ada ila al-lafzi bi tamamihi hatta akhadha minhu khalli khali sannan yazo ya sake daukar lafazin gaba ɗayan shi ya mai da shi jumlan khalli khali ku kyale dan uwan mahaifiyata wa akhadha shurfahu sharafahu kuma yace fassaran yanda aka gane mai daraja ne min sharari fil khilkhal daga waɗannan huje-huje da ke jikin wato shi munduwan id shurfatil khali addallatu al sharafi ishtiqaqan hiya fi amrin kharijin an zati domin shurfat waɗannan ramukan da ke jikin al khilkhal nan yazo da al khal amma khilkhal yake nufi addallatu al sharafi wanda suke nuna daraja ishtiqaqan dan kalma an tsamo ta ne daga daraja din hiya fi amrin kharijin an zati a wani abu ne da yake ya fita daga asalin shi filkhal ana iya munduwa ba a mata wannan ramukan ba ka wani abu ne ƙari ka shi ma sharaf bai shafi asalin wanda ya farkin ba ya shafi wani da ke kusa da shi sai shafi mahaifiyarsa da ƙaninta wasa dalla ala anna lisana khalihi lisanun radi'un yatakallamu fi irdihi bil alamin allazi hasallahu bi khushuratil khilkhal yace da aka ce kuma kawun nashi mutum ne wanda yake mara daraja wanda ke magana marasa daɗi akan ɗan ƙanwatarsa ko yarsa ya ɗauki wannan daga kasancewar wannan abun hannu mai nauyi ne mai ban wahala ga shi ainihin wannan bawan Allah marratan ba'a da marra lokaci ba lokaci fa hiya khushuratu lisani khalihi fi haqi wannan yana kuma zuwa ga nauyin wato mummunan harshen wato wannan kawuna shi a kansa wasadalla ala akhadi khalihi ma fi yadihi yadayhi bi ta'abbihi bihi ya ce kuma cutar wadda yake masa shi ne dalili akan cewa yana asa abin da ke hannunsa wa bi akhadhihi min yadayhi fi an-nawmi bi khushunati karba kuma da yake daga hannunsa a cikin bacci ya ce wannan kuma rashin saukin halinsa wastadalla bi imsakil ajnabi lil khilkhal da yace kuma ya ga wani wanda bai sani ba yana kama munduwa wa mujazabatir ra'i alaihi wanda ya farkin shi kuma yana ja wancan na ja shine wannan dalili ala wuqu'il khali fi yadi zalimin mu'tadin ya tulubu minhu ma laysa shine bayani akan cewa wannan kawuna shi zai fada hannun wani mumugunci wanda zai nemi abu a hannunsa wanda bai da shi wa bishid wa sadalla bi siyahihi ala al mujadib lahu wa qawlihi khalli khali ala annahu yu'inu khalahu ala balim ya kuma hujja da ihu da yayi shi mai mafarkin da kuma cewa da ku kyale mana kanin mahaifiyata wannan dalili ya kanta zai taimaka mishi wajen fita daga hannun wannan azalimi wa bishaddi wa bishiddin minhu wa sadalla ala qahrihi li zalika almujadib lahu annahu alqahir da kuma ya samu nasara akan wancan da suke jayayya akan wannan abun hannu ikira shi da alqahir wato wanda ya ci nasara yace yaduhu alaihi ala annahu ismuhu annahu alqahir yaduhu alaihi ala anna ismuhu annahu ismuhu Abdul Qahir saka dace sunan shi Abdul Qahir wa kanat wa hadhihi kanat hala shaykhina hadha ibn qayyim yake cewa wannan malamin namu Abdul Abbas Shihabun al-Abir haka ya kasance masani ne na ban mamaki game da al'amarin mafarki Allah ya mushi fatahi sosai akan fassarar mafarki wa rusukhihi fi ilmi at-ta'bir da gogewarsa yadda kafa shi ta kafu akan al'amarin fassarar mafarki wasami'tu alaihi iddata ajza'in yace naji wasu littattafai kanana a hannunsa walam yattafiq li qira'atu hadha al-ilmi alaihi li sighari sin yace amma ban samu halin koyon wannan ilimi na fassara mafarki a wurin sa ba saboda karancin shekaruna domin a cikin tarbiyya ta malamai na da akwai ilimin da ba za a koya maka ban shekarunka ba su kai ba za a koya maka qur'ani a koya maka hadisi a koya maka fiqh amma wasu ilmomin masu zurfi sai shekarunka sun kai ba kone ne ba kome ne za a koya maka lokaci guda ba da ka sun fara koyon karatu a gunshi ba a jima ba sai Allah mai rasuwa ya ce wa ikhtiramil maniyati lahu da yanda mutuwa ta wawushi kafarsa rahimahullahu ta'ala Allah ya gafarta mishi shi a shihabu din nan an haife shi ne shekara ta 628 bayan hijira ya rasu a shekara ta 697 bayan hijira kamar yadda malamai suka ambata su zahabi da su khalil ibn aibak a safadi da su ibn kafirin a cikin albidati wani haya da makamantansu to shi kuma ibn qayyim kamar yadda muka sha faɗi haihuwarsa shekara ta 691 kaga sanda malamin ya rasu shekara shi shida shi malamin ya rasu 697 mun kai muka mishi 691 kaga a yanzu ne kamar yaro ne dan primary 2 ko mun gani kaga ba dan hazaka shi ba ma da sai dai labarin kawai ba zai san malamin nan hayi rike wannan abubuwa da yawa daga gare shi ba Allah ya gafarta musu gaba daya to karshen wannan dajiya kenan sai ce faslun fi qudumi wafti tayyin ala annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan gaba kuma aka ba mu labarin tahowan tawaga da suka wakilci kabilar tsai'u haka ke kanta shi tsai'u wato asalinsu mutanen ƙasar yaman ne kamar yadda alƙalƙashin da yake fada a cikin subuhul a'asha fi sina'atul insha amma daga baya tun daga bayan sa daga cikin al'arabul ariba larabawa ne na asali daga baya da aka samu wasu fitintunu na yaƙe-yaƙe da kuma ƙarshen al'amari na rushewar saddu ma'ara wannan sabdu ma wato wato wato wannan wannan zu wannan abin nan da yake ci mishi madatsar ruwa da yake ci mata ma eh dam wannan dam na saddu ma'arif wanda ya ruguje daga nan suka yi ta kaura suka yayyadu a garuruwa ƙarshen larabawa iraki da sham da hijaz da makamantansu su ne suka zo ƙarƙashin jagorancin wani mutum mai suna zaidul khairi wannan da mai suna mai suna daga zaidul khail zuwa ga zaidul khair mun ji labarin shi a wata munasaba a baya ya zo tare da wasu da gaskin sa akwai wani wani wani abtau shine zirru ibnu sadus shi zirru dan sadus wannan wulakantacce ne mara arziki kuma shine da aka zo bayan an gama tattaunawa ya dubi tsabar idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ganin wannan bakuraishan sai ya mallaki duka larabawa amma wallahi ni bai isa mallake ni ba daga sai ya hau dokinsa ya tafi ya koma can kasar bizanta ya koma kirista ya, taɗi shi kaɗai ne a cikin sai zama taɓaɓɓe amma sauran duk sun musulunta su malik ibn jubair su amir ibn juwain suna daga cikin jagororin da aka bi tare da su kuma kuma littafin al'isaba fi tamil sahaba za ga duka tarajim ɗinsu a cikin jerin git tarajim na sahabbai ina fata mun gane qala ibn ishaq ibn ishaq yake cewa wa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wafdu tay'in wa fihim zaidul khayl sai kuma tawagat tay'awa suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su akwai zaidul khayl asalin sunan shi zaid ibn muhalhil abu muknifin abba'i mawaki ne daga cikin mawakan jahiliya sannan Paris ne layu shakkula hugu baro jarumi ne na gani da faɗe sannan ya daga cikin kyawawan mutane a jahiliya wanda suke da kyan kama da kwarjini sannan kuma ɗan fashi kazan a jahiliya kusan kowa ɗan fashi in kana da ƙarfi kana da jarunta ka iya zalunci ka iya waƙa kana da tawaga kawai sai gaje ganin ga ɗiba da abin da ka ga dama to yana yin irin wannan ya ɗiba ya kama in kuka bashi tausayi ya sake ku ya musu almannu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin sa tun kafin ya zo sai ga shi a cikin wannan tawaga yana yin waka yana yin fashi yana farauta yana da kaza da kaza wa huwa sayyiduhum shine jagoran su falamman tahu ilaihi kallamahu suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tike zuwa gare shi sai ya magana da su wa arada alaihimul islama ya musu tayin musulunci fa aslamu wa hasuna islamuhu suka musulunta kuma kyakkyawan musulunci banda wancan da muka ambata zirru dan sadus yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake cewa ma dhukira li rajulun min al-arabi bi fadlin thumma ja'ani illa ra'aytuhu duna ma yuqalu fihi illa zaid al-khayr nabi yace sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum cikin larabawa da ra'a bani labarin falalarsa da darajarsa da kwarjininsa face in na ganshi sai na ga cewa a cikin labarin akwai ƙariya akwai zakewa yace in banda zaidul khair din nan fa innahu lam yablugh kull ma qila fi shi kan labarin da aka bashi bai kai zahirin sa shi ya wuce labarin sauran kuma annabi ce duka ba sun gaza labarin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada thumma sammahu zaidul khairi nabi yace ya sudan kai yace zaidul khairi yace a a bal anta zaidul khairi zaidun mai alkhairi ba zaidun dawakai ba wa qata lahu fida ya yanka mishi wata ƙasa da ake ce mafida wannan ƙasar a ana karanta a ce faida ana cewa fida wasu kusa cewa fidan amma lafazi mafi kyau shine a ce faida din da nil ba tare da ba tare da wato ya zama munsarifi ba da haka ba a sa mai tanwini na fataha din faida eh wannan garin har yanzu yana nan da wannan suna nashi yana wato kudu maso gabacin birnin Ha'il a can kudancin ƙasar Saudi Arabia kamar kilomita 100 daga birnin Ha'il din wa ardina ma'ahu da wasu kasashe na biyan kamashi wasu fegaye banda wannan wa kataba lahu bidhalika ta mishi wato i'timad kamar ya bashi sea of o kenan da wannan filayen fa kharaja min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raji'an ila qaumihi sai kama hanya zai koma gurin al'ummarsa domin babban mutum ne sharifi zai je musu wa'azi su musulunta to daidai zuwansu din nan sai ya zama a daidai lokacin madina tana fama da wata annoba ta masassara sai wannan abin ashe ya riga ya kama shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rasul sai annabi yake cewa in yunja zaidun min hummal madina fa innahu aga yake ana ku in wato in anan ku ta zama sharadi shardiya in zaidu ya tsira daga wannan zazzabi na madina fa inna huto shi ɗin nan sai aka share jawabin cikon shi ne layu abu bisu'in za a ƙaddara ko layu sabu bisu'in ko sai ya kun lahu sha'anun duk sun ƙaddara ce inda har ya tsira bai mutu a wannan zaɓin ba don Allah yana cikin manyan mutane cikin al'ummata zai yi aiki wa musulunci wasu malamai sun fasara shi haka wasu kuma suka ce a in anan ba bai ma'ana in bace shardiya bi ma'ana harfin nafaiji domin in tana zuwa da nafayu ko da ma'anar laisa ko da ma'anar la ko da ma'anar manafiya ƙwarani ya zo da su birjik in ka duba kaman in aradna illal husna yawa in aradna illal husna wannan ma'anar shi ma aradna ban ba ma nufin komai hakanan a in ka ɗauki subhanallah wata zunnuna illa bistum illa ƙalila wata zunnuna ai wata zunnuna mala bistum illa ƙalila hakan ka ɗauki wannan ayar da in yi ilayatar duniya ma hiya ilayatar duniya ƙwarar shi ma haka ne in yi illa asma'un ma hiya illa asma'un haka in inda kun min sultanin in inda kun min sultanin ai laysa inda kun min sultanin hakan ka dauki inil hukmu illa lillah laysa al hukmu illa lillah kuma gane da haka in wannan mukhaffafa dama tana zuwa da ma'anan duka waɗannan hurufin nafi din guda uku da ma nafiya da la da laysa ala sa mun gane to suka ce ma'anar shi anan laisa ne kuma annabi yana cewa ne zaidun alkhairi ba zai tsira a wannan annoban kuma ba mamaki da annabi ya faɗa haka kuma Allah yana mishi wahayi irin waɗannan abubuwa ya sanar shi shi ina fata mun gane ile ko bai tsira din ba wa qad sammaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bismin ghairi humma da annabi ya zo faɗan sunan cutar sai bai faɗa sunan mara daɗin da ba a san ji ya ce zazzabi ba wa ghairi ummi maldamin larabawa suna ma suna yi ma wato a zazzabi inkiya su ce ummi maldamin wato kama a ce uwar mai rurutawa yadda take ruruta zafi a jikin mutum ɗin kasa akwai abubuwa dama a saye na yarurruka ba a faɗansu ƙarara saboda munana ne sai a musu ta inkiya da za ta nuna su ba wuce yakan ce akwai macin da ake ce mashi sararka noki ko sararka noki an ce ba a faɗan sunan shi wasu da an faɗa sai ya ciji mutum ko sarar kutub ko ko a ce gajera duk sunayen macizai ne da bahaushe bai cewa maciji da sai dai dinga mai inkiya ko a ce mai bin ƙasa ko kasa ko sari kutum ko sari kanoke ko kumurci duk waɗannan inkiya ce ga maciji ko mun gane amma yanzu ba ruwan mu duk wannan faɗa muke sai dai Allah ya tsare mu kawai mu ta dai zikiri safa da yammaci su ma da dukkan kasaffe ne wasu abubuwan to shine irin wannan zaka ga da zazzabi da mutuwa da makamantansu laraba suna musu wata alkunya ko mun gani mutuwa sai su ce mata hadimul lazzat mai rushe jin daɗin duniya kamar da annabi ya mata inkiya shi kuma zabi sai a ce mashi ummi maldamin kuma a ce uwar rurutawa mai ruruta jiki to sai yace kuma annabi ma faɗi wannan din ba falam yuthbithu sai bai tabbatar da shi ba mai riwayan bai faɗa abinda annabi ya faɗa ba haka suhaili ya kawo a cikin littafin sa akan ce mata kuma ummu kalba shi zazzabi ana ce mashi ummu kalba wato uwar karya yace falam mantaha ila ma'in min miyahi nazadin yuqal lahu farda asabathu hulhumma biha ashe ya riga yayi kariyan virus din wanda yake ba da wannan cutar ko abin nan microorganisms ke ba da wannan cutar ya riga ya tafi da su amma suna cikin period na incubation yana isa wani wuri kawai sai zazzabi ya bayyana gare shi shikenan kuwa famata sai ya rasu akan hanya falamma hasa bil mauti an shada da ya ji mutuwa ta kusanto shi sai yana waka yana cewa yana cewa amurtahirun qaumil masharika gudwatan wa atruku fi baitin بفردة منجد على رب يوم لو مرضت لعادني أوائد من لم يبر منهن يجهد yace a murtahilun qaumi ce yanzu nan haka zan tafi na ba al'ummata almasharika gudwatan wanda suke gabas da ni da wannan safiya yazo zan tafi in bar su su za su za su tafi kai su banni a murtahilun qaumi masharika gudwatan za su tafi su banna a nan wajen su yi gabas su bar gawa ta a nan wa uturaku ni ko a banni fi baitin a wani gida bifar data a wannan wajen da ake ce mafarda munjidi ina nan ina neman wanda zai agaza mini ala rubba yaumin ya ce ni ɗin nan ina tuna wata rana wadda laumarittu inda zan yi rashin lafiya la'adani a wa'in to haka za a wuna a kwana mata masu gaida mara lafiya suna zuwa gaida in yi rashin lafiya a cikin al'ummarsa tun da babba ne to haka za a yi ta shiga matan makwabta da sirikai da matan kanne da yayi da waɗanda ya taimaka musu da marayun da ya aura za su yi ta shiga kamar da ka san dai mata ko shi sun fi kowa zuwa gaida mara lafiya ko yanzu gaji asibiti za ga duk yanzu mafi yawan mana da marasa lafiya asibiti Allah ka yafe mana mu je mun gaishe su wallahi kullum mata da iyaye da yi da kanni sun zuwa suke masu tare asibiti asibiti masu kamar biki ne a gunsu wannan ta karbi wannan wannan ta karbi wannan kamar karban girki to yace adanil awaid haka mata ba su ta zuwa suna gaishe ni mallam yubra min hunna waɗanda in ba in mutum bai yi ainihin wato bai bi su a hankali ba ya ji haji zai sha wahala a hannunsu wato wanda dole sai an bi su a hankali in ba haka bai sha wahala ana kuma fasarawa da cewa mallam yubra min hunna ya ji haji wanda sai mai kawo su akan ababen hawa in ba in bai sa'a ba sai sun ba shi wahala mana kuma nisa za su ce ya kai su kuma an kai su yau goma za su ce a kai su in dai ka saba mata kudi inda suke so su je za ka ce ga mota fi ka kai su ko to za ka gane kuran ka sai sun sai zama wannan shine kawai aikin ka sai ka zama direban mata kuma a je ma wani ba su ma san wurin ba sai ta ce maka ni na ga gidan zan gane ta kamar dai nan ne kai ta shiga lunguna ba ta gane gidan ba ba haka bane malam yace qala ibn abdul bar a cikin al-istiab a cikin mujalladin sa na biyu ibn abdul bar namari hafizul maghrib Allah ya gafarta masa yake cewa wakila kuma wasu sun ce wai mata fi akhiri khilafati umar radiyallahu anhu ai bai mutu ba sai kashin halifancin umar dan khattab Allah ya kara masa yadda walahu ibnani yana da yaya guda biyu muknif wanda yake mishi alkunya ana ce mishi abu muknif wa hurayf da kuma hurai aslama wa sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sun zama sahabbai wa shahida qital ahli ridda ma'a Khalid ibn al-Walid kuma sun shaida yakin ahli ridda tare da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu faslun bala yace ga wata gaba fi qudumi wafdi kinda ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayani game da zuwan tawagar kindawa su kuma kinda asalin su jikokin umair ibnu adi ibnu al-harith daya daga cikin manyan sarakuna a kasar yaman wannan sune kabilar sayyidul qaisi mashahurin mawaƙin na jahiliya da kowa ya ji labarinsa baban shi ya sarauta a ƙabilar kinda kindawan suka kashe shi saboda haraji da yake sa musu shi ne mulkaisi ya ce to sai ya kashe mutum ɗari ɗin to waɗannan kinda ɗin su ne su ma sun zo ga manzan Allah sallallahu alaihi sun kawo cappa dan su musulunta shine malam bai ba mu labarin sai ce qala ibn ishaqa haddathani zuhri qala qadima al-ash'as ibn qais ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi 80 aw 60 rakiban min kinda ash'as ibn qais shine jagoran su wanda ash'as ai an yi labarin shi a baya mun ambace shi kuma na ma za ƙara ambatan sa yana daga cikin sahabbai waɗanda suka samu jarabawan yin ridda a lokacin ainihin wato a lokacin ahalur riddadin nan amma daga baya ya dawo ya musulunta ya tuba Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mai yarda da shine shugaban su asalin sunan shi Ma'ad Yakrib amma saboda kullun kanshi butsu butsu baya aski baya tajiwa baya gyara kanshi shi za ki ce mishi ash'as ash'as akbar din nan ko to shi ya zama ma sunan shi kamar a ce mai kai butsu butsu ko wanda baya wanke kanshi har sunan ma ya zama ya boye asalin sunansa shine al-ash'as ibn qaisin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi 80 aw 60 rakiban mutum 80 ko 60 mahaya min kinda da kabilar kindawa fa dakhalu alaihi fi masjidi da suka zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qad rajjalu jumamahum sai da suka tsaya suka taje goshin su jumma goshi gashi dake kwance akan goshi sai da suka tsaya suka gyara shigar su tukunna wata sallahu haka yazo anan ko haka yake a cikin masadir na littafin zadul ma'ad amma masadir na inda aka ɗauko kamar littafin sira ta ibn hisham da littafin abin nan da rayun nubuwa na albaihaki ya zo ne da wata kahalu suka sa kwalli wannan kuma wata sallahu suka rata suka sa abin nan makamansu inda suke nan su ɗaura takobi a kwankwaso akwai ɓanya a rataye kwari da baka to kaga wannan bai dace da yanayin shiga su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka wancan yafi kama da ma'anar abu wala bisu jibabal hibarati suka sanya jibab shine jam'i na aljabba da yake cewa alkabba ko aljubba kama ce babbar riga ko gare ko alkabba ko coat ko makamantan dai wata riga da ake daurawa a sama na itaf suka sanya su manyan riguna ne na alhibarat wanda aka yi su da kirtani ai mun san kirtani ko wato kyalle mai kauri mai tsada na alharini sannan mukaffafa bil harini bil hariri an musu kwalliya design wanda ake makaya zibi ko kwado da linzami ko rumi ko wane ne dai wanda kwalliya da dai ka sani yake a kaya to an musu kwalliya da alharini falamma dakhalu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce awalam tuslimu a'a ya gansu da wata shiga irin gatanan ba irin shiga musulmai ba sai ya ce na ta kura ku musulunta yi qalu bala suka ce tabbas mun musulunta qala fa ma balu hadha alhariri fi anaqikum ce to yana kuma wuyan ku cike da alhariri kun rataye alhariri a jikin kayan ku ka san da kulliyar da ake yi din makaya galibi ba wayan da ake yin zibi ne a jikin suturar ba babu wannan fasaha ta zibin rumi ko keke ko makamantansu a'a alharinin abin na ake yi ina yadda sojoji suke su yafa wani abu kamar janjami haka wani kyalle da za a sa daga kan kafada a tsago da shi haka a kulle sojoji suna shiga suna shiga irin ta ceremonial ko kuma za ka ga fastoci irin na da suna yi ko a ɗaura a kwankwaso ko a rataya a wuyan da irin yan gawi suke rataya wani kyalle ko hankici sai zama wannan shine kwalliyar kayan ko mun gane a da haka ake wannan kaga yanzu mutum wannan ai kallon shi za a yi haka a ce zaka gama kwalliyar sallah sai kuma ka dauko wani dan gyalan ba ta kaka sai ka rataya a kafada kaka ai kallon ka za a dinga yi ka zama labari ai ko ka zama news to da haka kwalliyar take sai annabi ya ce ya naga duk wuyan ku cike da alharini sai fashaqquhu nan suka fara tsinka shi wani zabu suka cire shi alqawu suka zubar sun maqalal ash'asu sai ya ce ya rasulallah nanu banu akilul murari mu ƴaƴan maci kaya ne almurar wannan itace ne mai kaya wa anta bunu akilul murari kuma kai dan sai fadahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun makala sai annabi ya dariya ya ce na nasibu hadhan nasaba rabi'at ibn al-harith wal abbas ibn abdul muttalib annabi ya ce dariya ya ce a ba da ni ba ku dai ga musuwa ne su ne suke danganta kansu ga wannan kama ce ai kai mutumin gari kaza ce a sai dai suwa ne ko kai me yin kaza ne ka ce a sai dai suwa ne zai ba mu labarin me annabi yake nufi da wannan yace qala dhuhri ibn isaka su waɗannan guda biyun rabi'atu dan haris da abbas kana tajirai ne ƴan kasuwa ne masu bi gari gari wa kana idza sara fi ardil arabi in suka tafi ƙasar larabawa fasu ila man antuma aka ce daga ina kuke kala sai su ce nahnu banu akilil murari sai ce mu ƴaƴan wanan akilul murari ya ta'azzazu na bizalika suna jin sun isa ne ya ce fil arabi wa ya tafa'una bihi an amfusi kuma suna amfani da wannan mutumin sa tun kuɗewa kansu duk wani bala'i da an na bani akilul murari min kinda shi banu akilul murari ɗin daga kinda suke kanu mulukan sarakuna ne asalin sunan mutumin hujur ko alharif ibn amr ibn hujur sarki ne a kinda wanda ya zamani ya bunƙasa ya haɓaka to sai suke danganta kansu gare shi ba sa faɗan su suwaye wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce nahnu banun nadri ibn kinana mu ƴaƴan nadr ɗan kinana ne quraish kenan la naqfu ummana ba ma yi ma uwan mu kazafi mu ce mu ƴaƴan wani ne wanda ba mijinta ba wala nan tafi min abina ba ma kuma kin dangantuwa zuwa ga ubanmu amma su a jahiliya da suna yi kun ga wannan abu ne da musulunci ya bai da shi ba lokaci ya kuri jama'a za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa fil musnadi dai ƙara magana akan wannan wa fil musnadi na Imam Ahmad ibn Hanbal kenan magana akan wannan qabiya ta An-Nadr ibn Kinana da kuma abin da su waɗannan Qurayshawa suke yi dan sun je wani gari su faɗi sunan wanda ba babansu ba wanda shari'a ta hana wannan zamu zo mu ji a gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله